ina matuƙar farin ciki a yau saboda malam kowa dai ya san waye malam kuma a tafiya gaba ɗai ta rayuwa tana buƙatar gwarazan matasa waɗanda za su kamawa a yi wannan tafiyar da su idan magidanci ne kai kana fatan allah ya sa 'ya'yanka su girma su ƙosa kamun kai allah ya sa ƙarfinka ya ƙare dukkanin tafiya tana buƙatar wannan addinin musulunci idan muka koma a baya za mu ga cewa matasa su ne waɗanda suka rike shi suna daga cikin wanda suka ba da gudunmuwa sosai wanda addinin nan ya kawo a gare mu a sai mun koma a tarihi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin farkon musulunci yake cewa Allahumma a'izzal islam bi ahdil umarain Allah ya yi imani da cewa tafiya irin wannan dole sai da matasa muna ma Allah a madaukakin sarki da ya sanya mana irin wa'annan matasa wa'anda suke kira akan sunna a wannan garin namu da kuma wannan jihar tamu da ma ketare ga baki daya a ni ɗalibi ne ga malam malam ya koya mini karatu a lokacin da muke makaranta yan kanwaye ina ganin malam ya san ma'amala alkur'ani mai girma tun daga farko har zuwa ƙarshe mun dawo za a maimaita kuma allah ya kaddara cewa malam zai tafi karatu zuwa sudan sun shi dai allah bai sa muka ƙara zama irin wannan ba sai wani zama da muka yi a mufida kuma wannan ga wani zama allah maɗaukakin sarki ya sake haɗawa muna godiya ga allah maɗaukakin sarki a kai tsaye na kan rubuta wasu 'yan abubuwa domin na gode ma malam nakan cewa ata ashaihu ibnu dawud wal uluma tajmaluhu yashqu nuran fi dunya wa yajmaluhu يخدم الإسلام بلا كلل ولا ملل ويهدم البدع بفكر رشيد يجلجله نستقبله بالحب والاحترام والإجلال ونستمع لقوله بقلوب واعية تبادله يعلم الناس العلم النافع نافعا ويرشدهم إلى طريق الحق ينزله فكان له في العلم شأن يعظمه ولم يزل في الخير يسعى ويكمله sai mu saurari abin da malam za ya karanta mana Allah ya sa abin ya amfane mu a duniya da lahira ya sa wannan a mizanin mu kuma ya sanya shi a mizanin malam
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna talatin ko ga watan rabi'un al'akhir wata na hudu a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 ina matukar farin ciki da godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda da izinin shi da yardan shi da kaddarawa shi da ganin daman shi ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka inda wato fadilatu doktor nu'aim yake gabatar da darussa daban-daban ko da dai ba mu taɓa halartowa ba masallacin nan to muna ganin darussan ko muna ganin ƙoƙarin da ake yi a nan wurin Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan duk in naga darasi na Sheikh Nu'aim ko kuma wato ɗaya daga cikin 'yan uwan shi yana tuna mini wato mahaihinsu a irin gwagwarmayar da ya a cikin garin nan wadda ba ta mantuwa har abada kuma wato wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne da farin ciki wanda inda a ce yana da rai to da lalle wannan kowane lokaci ya buɗe ido ya ga wayannan taurarin 'ya'yan nashi da Allah ta'ala ya bar su a cikin wannan gari na maraɗi suna baza ilimi da karatu zai zama babban abin farin ciki to don haka wato muna fata da wannan muke addu'a Allah ta'ala ya kai rahama a kabarin malam Allah ta'ala ya gafarta wa malam Allah ta'ala ya jaddada rahama da ni'ima da sanyi a cikin kabarin shi ya karbi jihadi da kokari da ayyuka na alkhairi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta Allah ya sada mu tare a gidan aljanna baki daya kuma Allah ya ƙara mu zuri'a albarka ya ƙara wa baya albarka hasken da yake bubbugowa a gidan malam Allah ya lumka Allah ta'ala ya lullumka shi da rahamar shi ‘yan uwa musulmi ba tare da dogon huɗa ba ko dogon bayani zan yi bayani ne takaitacce bisa kan abin da ya shahi shirka da kuma tauhidi wanda ina ƙara jaddada godiya ga dukkanin ‘yan uwa waɗanda suka samu halartowa a wannan wato wuri mai albarka domin sauraron bayanai waɗanda suka shahi addinin musulunci na ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin ɗan ƙaramin almajiri zan faɗi abin da ya sauka cikin 'yan mantutuka 'yan uwa abinda nike so in ce wannan maudu'in da zan yi bayani akan shi yana cikin maudu'i mahi girma ko kuma a ce shine ma mahi girman maudu'i alal itlaq babu wani maudu'i sama gare shi maudu'in da yake magana bisa kan mahi girman abin da Allah ya hana a duniya babu wani abu cikin ababen da Allah ya hana da za a tambaye ka matsayinka na musulmi dami dami Allah ya hana wataƙila ka zano shangiya ka zano zina ka zano ƙarya ka zano gulma ka zano cin amana ka zano ababe da dama to menene mahi girman abin da Allah ya hana mahi girman abin da Allah ya hana shine shirka babu sama gare shi menene mahi girman abin da Allah ya umarni da za a tabe ka mi Allah ya umarni da shi matsayinka na musulmi za ka iya ambato su sallah azumi zakka hajji da sauransu ko girmama iyaye girmama manya da sauransu kiyaye haƙoƙi to cikin abin da yake mahi girma wanda Allah ya umarni da shi tauhidi wato bauta mai shi ɗaya kiyaye haƙoƙin shi wannan shine mahi girman abin da Allah ya umarni da shi saboda haka wannan a dunkule a mulmula hana gama karatun yanzu kawai sharhi ne da bayani akan wannan abin da na ambata mahi munin abin da Allah ta'ala ya hana shine shirka 'yan uwa musulmi ba komi bane shirka sai wato sarrafa ibada ɗaukar haƙƙin Allah na bauta ka bada shi ga wani wanda zaka yi ma wannan ibada ko ƙunƙu ne ko icce ko katako ko mutum ko mala'ika ko aljani ko annabi ko mawaye ko waliyi ko shehi ko shahu duk wanda za ka yi ma haka matuƙar dai aka ce haƙƙin Allah ne to haƙƙin Allah daban lillahi haƙƙun la yakunu limitlihi wato Allah shi yana da haƙƙi wanda haƙƙin da babu wani wanda yake da kwatankwacin shi wali abdihi haƙƙun huma haqqani ya ce bawan shi shi ma yana da haƙi kenan haƙoƙin biyu ne ko don haka bai dace ba haƙoƙi guda biyu ka maida su haƙi ɗaya da yawa daga cikin musulmi yau sun waye gari ba su san haƙoƙin Allah ba da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abin takaici ne kwarai abin ashta ne abin mamaki ne a ce musulmi bai iya bambance haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzan Allah sai ka tar da musulmi ana ta gardama ya yi zuwa ga kunne ya yi zuwa ga hamata ya yi zuwa ga wuya wai saboda me saboda ana gardama akan a iya roƙon annabi ko ba a iya roƙon shi wannan musulmi wa wanda watakila ma ko da aka haihe shi shi bai ma san shirka ba ko da aka haihe shi uwar shi musulma uban shi musulmi bai taba ganin kafiri ba sai ga tele ko da ana cewa dai akwai kafirai akwai kiristoci tare da mu to shi dai bai taba ganin shi ba domin nan maraɗo mutum yana iya rayuwa bai taba ganin kafiri ba ka ko kiristocin ma ai boyewa suke ko akwai kiristan da yake yarda a ce mai kafiri cikin mutane da ka nuna shi kacin ga wani kafiri nan zai ce kai ba ni son haka bai yarda ka ga kafiri da idan ka sai ya zama abin mamaki amma tare da haka wai kuma baka san menene bambanci ba tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayon Allah baka san wannan ba in an ce ma ba a roƙon annabi kai sai kama wai an rena annabi ko an kaskantar da annabi ko an ci haƙƙin annabi ko an an ce ma ba a roƙon annabi Allah kaɗai ake roƙo kai wannan sai zama na tashin hankali wajen ka annabin za a cewa ba a roƙo to kaga kenan suna nihin ma annabin baya da daraja a'a in aka ce haƙƙin Allah haƙƙoƙin Allah to suna da bambanci da haƙƙoƙin bayan Allah Allah Allah ne shi kuma duk wanda ba Allah ba bawa ne bawa ne Allah ya halice shi yana ƙasa don haka Allah shi kaɗai yake da haƙoƙi waɗanda ba su kama da haƙƙin wani kar ya ruɗe ka jin cewa duk in za a yi kalmar shahada sai an an ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce ai da Allah da annabi duk ɗaya ne a in ka ce da Allah da annabi duk ɗaya ne kuma ya zamo har a zuciyanka haka ne kai duk ɗaya ne ba bambanci billahi lazi la ilaha illahu baka kwana musulmi ba musulmi bane kai da zaran kana kallon Allah da annabi daidai suke da juna duk ɗaya ne to kawai kai kama je kama san inda alƙibla addini take har yanzu baka gano ma ina aka dosa a cikin addini ka bar ma kurin cewa kai musulmi ne kuma ka bar ma mai yi mai icce goho dariya har yanzu baka bambanci da shi ba ka bar yi wa wanda yake bautar gunki dariya har yanzu baka yi da bambanta kanka da shi ba dole ne sai ka ko da baka yi karatu ba ka yarda ka zauna musulmi wanda bai yi karatu ba ko to amma dole ne ka san bambanci tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin kaunar da kake mai duk irin son da kake mai to baya yiwuwa ka dauki wata bauta ka yi mashi da kai haka an samu kuskure kullum in ana zancen shirka wani sai tunanin shi ya je nesa nesa tunanin shi yake zuwa nesa domin kawai sai ya dora tuno masu masu bauta ma gumaka ya dora tuno masu sassaka gumaka na itace ko masu sassaka gumaka na duwatsu suna bauta su ne mushrikai to ka daina zuwa da tunaninka nesa ana iya samun mutum ya hwada cikin shirka kuma kullum da shi ake sallah ana iya samun mutum ce sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabban shi cewa shirka ta hiboyiwa a gare ku sama ga baƙar turwa a bisa baƙin duci cikin baƙin dare Baƙar turwa bisa baƙin duci cikin baƙin dare kana ganin ta baka ganin ta go to shirka ta hiboyiwa akan ka sama ga yanda wannan tururuwar za ta boyuwa manzan Allah ya tsoratar da sahabban shi hatsarin shirka ya nuna masa hatsarinta da girmanta da cewa shirka wani irin gudan mugun abu ne tashin hankali ne masifa ce ciya ce babu alheri kwata-kwata tattare da ita abin tsoro ce sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ka karantar da mu akan shirka ka nuna mamu girmanta da hatsarinta yaya za mu yi Allah ya tahira mamu da ɗan kaɗan da mai yawa cikinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su wata addu'a yace ku dora maimaitawa ku dora cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu ya Allah ina neman tsarinka kamar tsari game da in yi maka shirka ina sane wa astaghfiruka lima la a'lamu abinda kuma na yi wanda ban sani ba Allah ina roƙonka ka yahi mani Allah ka tsare ni game da in yi shirka ina sane abinda kuma na yi wanda ban sani ba to Allah ka gafarta man haka manzon Allah ya koya masa habban shi addu'a saboda ka yawa ta yin wannan addu'a ka samu ka kubuta yana cikin abin da yake nuna man mu hatsarin shirka da girman wato sharrinta da bala'inta ita shirkan nan shine babban bala'in da Allah ta'ala ya ɗauki alƙawali cewa in mutum yana aikatawa bai gafarta mashi in yan mutu yana aikata ta ma'ana duk wanda yake shirka a rayuwar shi har ya mutu yana yi to wannan Allah ya ɗauki alƙawali ba zai gafarta mai ba inda za a tara limamman duniya su ta addu'a suna Allah ka gafarta mai to ɓata lokacin su ne kawai suke wallahi Allah ya ɗauki alƙawali bai yahi ma duk wanda ya mutu yana shirka tana da hatsari ko ba ta da zunubin da Allah ya ce duk wanda ya mutu yana yi ya ɗauki alƙawalin bi ya hime shi wannan zunubin yana da hatsari akwai tashin hankali tattare da shi babu zunubin da Allah ya ma wannan alƙawalin sai shirka kadai shi yasa duk irin abin da mutum ya mutu yana aikatawa musulmi to kakka yi mamaki idan aka tashi alkiyama daga cikin rahamar Allah ya samu wani kaso ya tai aljanna kakka yi mamaki amma in dai har ya mutu yana shirka to yi mamaki ba ma ya shiga ta aljanna ko ba kowa cikin ta wallahi mushriki bai shiga wuta kuma ko ta cika tsululu suna wani gari ko to shi yana da plus special wallahi sai an tutsa shi inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha allah ta'ala ya ce lalle allah baya yin gafara idan aka yi mai shirka wannan aya kullum wato ina mamaki idan na karanta ta ka karanta qur'ani kaga yanda Allah yake nuna shi mai gahara ne mai jin kai ne mai yahuwa ne duk rahamar Allah duk tulin rahaman nan ta Allah duk gaharar Allah duk yanda Allah yake da tarin gahara da jin kai da rahama ya ɗauki alkawali ya maimaita ya akada cewa wallahi baya gafarta ma duk mutumin da ya mutu yana shirka kai mushriki ba karamin mugu bane mushriki ba karamin mugu bane Allah ma mu tsari game da shirka ɗan uwa ya kamata mu tashi mu yi bincike bisa kan shirka kuma duk zunubin da muka sha ana kunkunto kai ko sabani malamai suka yi suka ce kaza shirka ne wasu suka ce ba shirka bane wallahi in ka san menene shirka ba ka tsayawa bakin gabar sabani akan abin da ake ce ma shirka ai wannan kan ra'i ne yar'a hawlal hima idan ka tsaya a bakin wurin da ake sabani shirka ce ba shirka bace shirka ce ba shirka bace sai kai tsayanan to akwai matsala bakin rijiya ba wurin wargin makaho bane yaro ka matsamiya ka yi shillo in ka kama sabara ka faɗi rigirigi mugunyar da huwa ko ba wancan rigirigin wanda kuka sani don haka ba yayyiwa a ce wai ana tattaunawa kan wannan shirka ne ko ba shirka ba ne kai lokacin kake runguma shi ma a'a wallahi ko ba shirka ba ne in nisa tsakaninka da duk abinda ana kwankwantan shirka ne ko ba shirka ba ne domin wannan ba wurin matsayuwa ba ne ba gare ka in ka tsaya nan to kayi mummunan tsayawa bai dace ba ‘yan uwa Allah ya ce lalle Allah baya yin gafara ga duk mutumin da ya mutu yana yi mai shirka sai ya ce wa ya gafiru maduna zalika amma yana gafarta duk abin da ba wannan ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ce sa aƙida ta musulmin kirki duk mutumin da ya mutu baya shirka amma yana aikata sunubai to wannan yana ta hatal mashi'a in Allah ya ga dama kawai sai a waye gari wallahi ko ka so ko ka ki ko ta ma daɗi ko ba ta ma daɗi ba kawai ɗan aljannan kasurgumin ɓarawo shahararre kawai ya ji aljanna ba yanda ka iya Allah ne ya kai shi ko huddo shi za ka yi to saboda haka idan kai kana shirka amma kana zaune gidanku ba ka zalimtar kowa ba ka cin haƙƙin kowa ba ka satar dukiyan kowa kai ba mazinaci ba ne kai ba mashayin giya ba ne kai ba maciyin amana ba ne kai a ɓangaren mu'amala mutane suna jin daɗin mu'amala da kai ana yabanka cewa kai makwabcin ƙwarai ne mutane suna yabanka ɗiyanka suna yabanka matanka suna yabanka makwabtanka suna yabanka duk mutumin da kai mu'amala da shi sai ya ji daɗi yana yabanka kaga akwai alamomin alheri da tare da kai ko to rabon aikai sai aka same ka kai mushriki ne la ilaha illallah ai da ma ka ci gaba da cutar sauran ka bar shirka wallahi wannan shirka kadai da kake yi ta tsoma ka cikin mugun abu na shiga ban dauka ba tana hudda barawo ka mutu kana shirka yau duk yanda ka zama na kwarai duk yanda ka zama mutumin kirki in dai ka mutu kana shirka ka buga dabra wallahi ka buga dabra wuta kam sai ka je shi ba ma zancen a ce sai ka je wuta bane wannan garanti ne gare ka ba kwankwanto yanzu ka san da cewa mugun abin shirka da girman laifin shirka ya kai ga ka ce Allah ji kanwa ne mushriki ka taɓa hushin Allah in ka ce haka in kana neman bala'i da tashin hankali ya haɗu da kai to ka bari radda babanka ya mutu wanda ka tabbatar da yana shirka ka ce Allah ji kanshi ba Allah ya hana ba don Allah ya hana abu kai sai ka zo kamar Allah ya ɗauki alkawali ya maimaita ya maimaita ya maimaita ya ce ya ɗauki alkawali shi Allah da duk yawan gafarar shi da duk yawan rahamar shi da duk tausayin shi da duk jin kanshi ya ce in mutum ya mutu yana shirka Allah ya ce ba zan yahe mai ba kawai sai aka samu wani saboda yana ubanka ya mutu yana shirka ka sani sarai bai tuba ba sai ka zo kana Allah ka gafarta mai haba don Allah sai an zo an daddaba ka an ce kai dan iska ne ai babu buƙatar ka jira sai wani ya zo ya karantar da kai cewa kai mutumin banza ne kuma wannan abin da kake jan hada ne kake da Allah ko kare na Allah ne kamar Allah ya maimaita ta maimaita ya ce duk wanda ya mutu yana shirka na ɗauki alƙawali ba zan gafarta mai ba to sai wani ya mutu yana yi dan yana babanka ko dan yana ɗanka ko dan yana makwabcinka ko dan yana makusancinka sai kai ka zo wai kai uban neman gafara Allah ka ji kanshi Allah mai gafara to cewa Allah ji kan mushriki kamar rena Allah ne cewa Allah yayi gafara ga mushriki kamar yin kunnan uwar shagu ne da magana Allah kamar ka nuna kai tsagere ne ba ka jin wato in Allah ya aje ka nan to sai ka ƙara da metar ɗari daga inda ya aje ka Allah ya aje ka kan cewa bai dace ba a roƙi gafara ga mashiriki ko a suratul tauba Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina baya dacewa ga annabi da waɗanda suka yi imani su roƙi gafarar Allah ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da mushrikan nan sun kasance makusantansu min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su karara cewa sun mutu suna shirka ‘yan wutan. Allah ya ce ba ya dacewa. Allah ya ce, Inna human yi shirki billahi, lalle ne duk wanda ya yi shirka da Allah, faƙad harrama Allahu alaihil janna, to haƙiƙa tabbas Allah ya haramta mai aljanna, wa ma'awahun nar, kuma makomashi ita ce wuta. Dama alƙiyama gida biyu ne, ko ba gida biyu ba ne, akwai na uku ne? fariƙun fil jannati mahallai ne kullin nafsi laisa siwahu ma litaksib aw faltaktasib ma badalaha gida biyu ne kacal in aka tashi alkiyama kuma kowa sai ya shiga na kanshi ba haya in kai ka tsallake wuta to aljanna zaka shiga in kuma kai ka tsallake aljanna to wuta zaka shiga babu wani wanda zai makale wani waje a ce an rasa yana ina shi dai an duba wuta ba yana an diba aljanna ba na wannan ƙarya ne ko ka ce akwai wasu wanda za a zaɓi sa wata katanga to zalla a rafi ko ina ai ƙarshen su suma dole cikin ɗayan cikin biyan nan sai sun haɗa cikin guda a ranar alkiyama gida biyu ne sai Allah ta'ala ya ce to duk wanda ya yi ma Allah shirka Allah ya haramta mai aljanna babu shi babu shiga aljanna to ko ba a ce ma dan wuta bane ai ka san wuta zai ko to kararama sai Allah ya gayyace wa ma'awahun nar makomar shi wuta ba a taɓa yin zalimci ba a duniya wadda ya kai girman shirka ba a taɓa yin wato saɓon Allah mai muni ba wanda ya kai shirka abin mamaki ne mutum yana nan yana shirka amma yana ta tsoki wai mutane sun lalace babban abin mamaki abin al'ajabi mutum mashiriki ne shi da karan kanshi shirka yake a rayuwar shi amma yana nan yana ta tsoki kai mutane sun lalace wallahi mutane an yi nisa to ka tuno duk lalacaccen da za ka tunawa wallahi ya ɗara ka inda ba mushriki ba ya ɗara ka mu musulmi har yanzu ba mu san musuluncinmu ba inda mun san addinin musulunci ba yayiwa kana da makwabci mushriki yana shirka amma ka je kana kana ganin wai yan ta'adda wallahi sun da mutane har masallaci suke ta daban wannan dan ta'addan mai ta daban bu masallaci matukar baya shirka ko ya yi wannan makwabcin naka wanda kuke zaman lahiya a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai kafirai sune wannan hawal kafiruna humuz zalimun a wajen malaman balaga ayar nan ta zo da siga ta hasr ko akwai hasr ciki ma'ana in kana neman azzalimai ka kada karaya ka hau sama ka sabko kasa ka hau tudu ka sabko kwari ka taka da abin da zaka taka babu inda zaka samo shirgegen azzalimi mai karba suna azzalimi irin wa kafiri cikin musulmai ɗan ƙananan azzalimai ne ke akwai amma in kana neman azzalimi gangariya original beer wanda ba haɗi cikin zalimcin shi to sai ka je yankin kafirai can kan in ka je ƙasar kafirai duk wanda ka ga dama da hakan shi ne shesa na sha maimaitawa cewa da za a zo cikin mu musulmi a cewa ya kowa muni sai a hudu wani mutum sai a same shi wannan mutumin barawo ne barawo mutumin kirki ne cikin jama'a ba mutumin kirki ba ne banda sata da yake yi kuma magulmaci ne gashi makaryaci gashi annamimi gashi yana kuntata ma makwabtan shi uwar shi ma hushi take da shi kai mugun abu dai da jaraba duka ya hada amma fa ba ya shirka to wannan barawan in ka je katar da a kasashen turawa sai katar da wani shine ma shugaban kasa a kasai amma sai dai wannan shugaban kasai kafiri ne in dai ana neman masu gaskiya yana cikin masu gaskiya a garin kafirai in ana neman masu amana ana yaban shi da rikon amana akwai kafiri mai amana ko babu akwai kafirai masu gaskiya cikin mu'amala ko babu akwai kafiri wanda makwabcin shi suna jin daɗin zama da shi ko babu to wannan makwabcin makwabtan shi wannan kafirin makwabtan shi suna jin daɗin zama da shi wannan kafirin yana da gaskiya cikin mu'amalar shi wannan kafirin baya cuta baya zalunci wannan kafirin yana tausayin 'yan yara har da mata wannan kafirin yana tausayin marayi wannan kafirin yana da ɗabi'u masu kyau to in an kawo shi an ce a hauda su bisa sikeli da shi da wannan wanda na ba da misali musulmin wa za ka zaɓa cikinsu ɓarawan maciyin amana uwashi tana hushi da shi to in kaji mutum yana kwankwanto ma akan zaben shi har yanzu jahili ne bai san musulunci ba diyan da goma ta lalace ta hibiyar albarka in ji bahaushe don haka diyan da musulmi ya lalace ya yi nisa ya lalace gaba ɗaya wallahi in dai bai yi shirka ba har yanzu akwai musulmi tare da shi ko wallahi ya yi kafiri albarka shine sirrin da yasa kaji Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimu ma'ana da an baka buhu aka ce ka ciko shi da azzalibai to in kana son ka samu azzalimai masu nauyi wanda za su saurin cika shi ka je yankin kafirai an ka tsaya wajen musulmi duk musulmin da ka dafa ka ce azzalimi ne to sai ka ga in an gwama zaluncin shi da zaluncin kafiri shi dan karamin azzalimi ne wai menene yasa wannan musulmin gashi barawo gashi maciyin amana gashi mai cutar da makwabta gashi yana da ɗabi'u na banza daban-daban amma muka ce ya ɗara kafiri mai amana mai gaskiya saboda mi saboda in ana zancen haƙoƙi haƙƙin Allah yana gaba ga haƙƙin kowa ko kana haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin wani to shi wancan kafirin mai gaskiya ya canya haƙƙin Allah ina gaskiya da Allah wancan kafirin mai amana ya canya haƙƙin Allah ina zancen amana wancan kafirin mai kyautata wa makwabta ya canya haƙƙin Allah wannan kafirin mai tausayin 'yan yara mai kulawa da haƙƙin mata da haƙƙin akuyoyi da kaji da tantabaru wanda yake kulawa da haƙƙoƙin masu haƙƙoƙi kuma yana haɗa ran shi na ɓacewa gashin bakin shi yana tashi in ya ji an ce an ci haƙƙin 'yan yara ko an ci haƙƙin mata ran shi ɓacewa yake ya canya haƙƙin da ya fi kowane haƙƙi girma a duniya shine haƙƙin wa shine haƙƙin Allah tsakani da Allah wanda ya canya haƙƙin Allah sai ya dawo yana kulawa da haƙƙin yara durwa de lamfan haƙƙin 'yan mata durwa de lafam yana kulawa da haƙƙin masu haƙƙi yana hada sosai ran shi bacewa yake da ya ji an ce ga wata yarinya nan shekarar ta sha shida an mata aure sai ya ji tsika jikin shi da tashi ya ji wani bala'i kan mashi ya cake shi saboda mi saboda yana ganin ana cin haƙƙin 'yan mata ga wata yarinya nan wurin duka duka shekarunta shekarunta sha bakwai amma wani ya yi zina da ita sai jiran shi ya ɓaci ya kamata a kashe shi wannan ya kamata a mai ɗanyen hukunci saboda mi saboda mai tausayin mata ne yana tausayin 'yan yara in an ce ga wani yaro nan mamaci ta mai bulala bakwai sai hankalin shi tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan aikin haƙƙin 'yan yara ne shi saboda mutum ne mai kulawa da haƙƙin 'yan yara yanzu an ce ga wani yaro nan ana koya mai qur'ani an mai bulala shidda har birdi har ga wuya da ɗaya ta da duniya kenan ai ya kamata a kamo wannan malamin a ladabtar da shi wannan mai kula da haƙƙoƙin uban tausayi da jin ƙai ya canya haƙƙin da ya kowane haƙƙi girma wani haƙƙi ne haƙƙin Allah shi yasa kaji Qur'ani ya ce kafirai su ne azzalimai duk yanda lamari ya jirkice ya birkice ya lalace ya dare ya dame babu inda zaka samun azzalimi wanda ya kai kafiri girma wallahi azzaliman musulmai ko wannan 'yan ƙananun azzalimai ne wajen Allah ka ga ɓarawo wanda in an zo masallaci ya ma hana mutane zuwa da takalmin kirki sallah ko kowa dai in in zaka wajen biki ka je takalmin kirki amma in dai sallah zaka ya sa dole duk mai hankali dole ya nemo yan soso ko wasu koma bayan takalmi ya cutar ko bai cutar ba ya cutar amma sai dai wannan ɓarawon namu musulmi wanda ke zuwa sawun gaba a yi sallah tare da shi wallahi ya ɗara wancan kafirin duk kirkin kafirin shi yasa wannan karatun ha wallahi musulmi da yawa su san shi ba abun mamaki musulmi da yawa yau sai ka je yana yo wasu kafiran ba ma sun ma ƙara musulman ba inna lillahi wa inna ilaihi raji wai shi dawo da yayi mu'amala da wani kafiri kafirin yana da kirki mu ba mu ce babu kafirai masu kirki ba wallahi mun yarda akwai kafirai masu kirki akwai kafirai masu ɗabi'un ƙwarai akwai kafirai masu mu'amala kuma kafiri in yana da mu'amala mai kyau ai kwaɗayin ya musulunta ake amma sai ya tsaya kafirin shi illa iyaka shi ba zai zalunce ka ba in kuna mu'amala in makwabtaka ta haɗa ka da shi zai maka kirki duk abin da ya haɗa ka da shi zai yi gaskiya kuma yana son gaskiya kuma in ya ganka kai ma mutumin kirki ne ba ruwan shi da cewa kai musulmi ne yana ƙaunar ka don Allah akwai irin su ko babu akwai irin su to amma wanda yake ya san musulunci da kyau wallahi duk yanda kafiri mu'amalar kafiri ta burge shi ba zai taɓa yarda ba ko a mafarki ya ce gara gara wancan kafirin da da wani musulmi ba za ka yarda ba ka faɗa in ka faɗa haka wannan yana nuna kai a musulunci wani irin daƙiƙun ne wallahi daƙiƙi ne na gidan gaba ba kama san ina aka dosa ba amma in ka san musulunci aka ce ma wannan musulmi ne to duk zunuban da yake aikata wannan ƙananu ne cikin nasihar da luqman ya yi ma dan shi yace ya bunayya la tushrik billah shine farkon abin da ya gaya mai Allah yana son ya faɗa mamu wato wannan Luqman wani mutum ne wani irin mutum ne da Allah ya bashi hikima ya bashi azancin zance ya bashi ƙwarewa wajen iya nasiha wanda wasu malamai ma suna cewa shi Luqmanin nan asali matar shi da ɗiyan shi duk kafirai ne amma dalilin iya magana shine yin masu nasiha suka musulunta to Allah yana son ya nuna mamu kaɗan daga cikin ƙwarewar Luqman da gogewar shi wajen nasiha kawai sai Allah ya hasko mamu wata nasiha da ya yi a wata rana ga ɗanshi. To cikin nasiha da Allah ya hasko mamu, abu na farko da Luqman ya ce ma ɗanshi shine mi, ya bunayya la tushrik billah. Kai, wannan labarin yana nuna wallahi Luqman ƙwararren mutum ne. Yana cikin abin da yake nuna kai ƙwararre ne wajen isar da saƙon Allah mutumin da bai san tauhidi ba baka zuwa ka koya mai alwala baka zuwa ka koya mai sallah ko ka koya mai azumi mutumin da bai san tauhidi ba bai iya bambance haƙoƙin Allah ba da haƙoƙin bayan Allah sai an fara mai da wannan saboda haka Luqmanu da mi ya fara ma dan shi da abu mahi girma wanda shine mahi girman abin da Allah ya hana kisa yace mashi ya kai dan dana kar ka saki ka yi ma Allah shirka manzo Allah yake faɗa ma wani daga cikin sahabban shi yace kar ka saki a same ka wata rana kayi ma Allah shirka wa in quttaita aw hurriqta aw muziqta ko da za a ciccira ka ko da za a kone ka ko da za a yagwangwana ka kakka yarda a ce kayi ma Allah shirka ka rayu baka shirka duk abin da za ka yi na kurakure da lahi to ka kiyaye shirka saboda shine kadai akwai wani nabi ne wanda Allah ya ɗauki alƙawali ya ce bai ya haimame shi shi kaɗai ne a ƙur'ani ka karanta daga baƙara hannas ko kuma mace daga fatiha hannas in ka karanta babu wani laihi wanda Allah ya yi shela kuma ya maimaita ya jaddada ya ce ya ɗauki alƙawali duk wanda ya mutu yana aikata wannan laihin bai gafarta mashi to amma in mutum ya yi shirka a rayuwar shi ya ɗan taɓa ne da ya ji wa'azi sai ya tuba ƙofar Allah buɗe take Allah zai karɓe shi ya gafarta mai. Shi sa kullum muke tausayin ƴan uwan mu ƴan tauri masu cewa su musulmi ne. Ya za a kana musulmi ka ce ka ɗan tauri ne, a duk musulmi ɗan laushi ne, ba wani musulmi ɗan tauri. Kana musulmi ka ce ka ɗan tauri ne, a taurin. Ka zo wai da ƙarhen da ka karato sai ya loma ƙewa ina amfaninka. Kana musulmi wai da ka da kara o ƙarhe wai sai ya murɗe don Allah don Allah menene abin burgewa cikin haka. kawai jidali da ɗawainiya da galgajiga ta rayuwa ka ɗora ma kanka dukin bala'i wai akwai haɗin taurin da wallahi ko mota ba su shiga wannan rayuwa ta mutum yanzu ai ka haramta ma kanka roman rayuwa akwai ɗan taurin da na samu labarin wai duk nisan wuri wai ƙasa yake tafiya saboda shi in shiga mota ba ma ta tashi saboda tsabar kafirci da butulci da iskanci da sakarci da wawanci wai in ya shiga mota kawai mota ya bata tashi ayi ayi shiken nan sai ya huta ibritu dan girman Allah me abin burgewa cikin tauri wa ka taba gani ya zama dan tauri yayi arziki a duniyar nan wa ka taba gani daga zama dan tauri ya zama wani abin nuni ko abin faɗi fama sai ka samu mutum wai shi babban abin da ke burge shi a rayuwa kawai shi tauri tauri shirka ce ko ba shirka ba ce to abin da zai baka tausayi wasu musulmai ƴan uwanmu wallahi za su je su yi tauri amma ba su san cewa wannan taurin ba tana lalata musuluncin su gaba ɗaya ba su sani ba har ma kaga ɗan tauri yana sallah azhar yana la'asar yana magariba kaga ɗan tauri yana gaugawa wai ka ai sallah ba da shi ba akwai ɗan tauri wanda har layya za ka ga ana layya ya zo shi mada ragon shi layya za yi kaga ɗan tauri ya ɗauki duwawu ya ta hajji wai maka wai hajji za yi me yasa mutum yake zaben ya zama ɗan tauri saboda yana tunanin cewa wata rana a iya kawo mai hari da makami ko a soke shi da wuka ta ƙi shiga a kwaɗe shi da wani ƙarfi ya ƙi kwaɗuwa ƙarfen ya naɗe to shi ɗan taurin mi yasa bai buguwa ko bai huduwa ko bai sokuwa abin da yasa bai sokuwa saboda ya zama soko abin da yasa bai buguwa saboda ya shirya shi kowa buguwa a lahira duk mutumin da kaga ba ya buguwa a duniya to lahira sai ya kowa buguwa inda rashin buguwa wani abin kwarai ne da annabi muhammadu bai bugu ba sallallahu alaihi wasallam inda a ce a bige ka ko a soke ka kaki sokowa wani kayan cishi ne da wanda yake kowa daraja a duniya da bai bugu ba an bige annabi ya bugu ko ba a bige shi ba duk musulmi sun san wannan tarihi an bige annabi kuma ya bugu duk mutumin kirki a duniya an aka bige shi wallahi yana buguwa to abin da yahi zama babban abin tausayi wanda ya hi yan tauri ni a wajena sai yi ‘yan tauri zama abin tausayi shi ne sojojinmu da suke ƙin buguwa ko ƙin huduwa don Allah wannan bai yi zama abin tausayi ba kaga musulmi bawan Allah saboda jahili ne bai san ma ina alƙiblar musulunci take ba dan musulmi ya tafi soja an ɗauke shi amma saboda bai karanci musulunci ba a rayuwar shi kaf bai taɓa sanin menene musulunci ba wai yanzu kai wani ma mammashi ko baban shi zai kama mai a nemo maganin bindiga maganin bindiga wani ka ganshi da rigar layu soji ne amma Allah aka halba mai bindiga ba ta halbuwa in ma ta halbu ba ta ba ta kashe shi to me yasa an ba ta kashe ka soji ai kamata ya a ce ko bulala aka kwada ma zaka kwadu duk mutanen kirki suna maruwa suna buguwa suna shirguwa suna tibuwa suna kwaduwa suna sokuwa babu a tarihi na wani wanda wai saboda yana masoyin Allah shi kawai yaki buguwa wannan ba a san shi ba in kaga wani wanda Allah ya bashi kariya to Allah yana ba wasu waliyai ko wasu bayan Allah kariya wasu lokuta wannan tabbataccen abu ne amma ba dan saboda wai kawai shi hata shi in an nuhuta da ƙarfe ba ba lankwashewa yake babu wannan wannan iskanci ne na shaidanu wanda alkur'ani ya bada labari ya ce wa ma kafara sulaimanu walakin na shayatsi na kafaru yu'allimuna an-nasa sihr saboda wato lokacin da manzon Allah sallallahu ya zo da da'awan shi ta musulunci kawai sai yahudawa suka ji yana ambaton annabi sulaimana a jerin annabawa sai suka kalkace da dariya suka kashe suka ce ba ku mamaki muhammad yana ambata annabi sulaimana wai cikin layin annabawa sai suka ce wallahi bai taba zama annabi ba annabi bane dan bai san tarihin shi bane ai wani matsahi ne wanda ya mulki duniya da tsayi to da suka faɗi haka sai Allah ya aiko da aya aka sabkar da ayan nan wattaba umma tatul shayatin ko don Allah ya wanke annabin shi su balkakal ya nuna baya da alaka da tsari Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai taba yin kafirci ba malamai suka ce abin da ke wurin shine wa ma sahara Sulaiman shine aka sa wurin wa ma kafara saboda yin sihiri kai tsaye kafirci ne don haka da mutum ya yi sihiri in dai ka tabbatar da kayi wani tsahi ko to don Allah in dai da ranka kana lumhashi ka tuba ba wai cewa sihiri kuskure ba zagin ka bane ake ko aibata ka tunatar da kai ne ake tunda kai kana shida baka riga ka mutu ba cewa wannan abun kafirci ne sabon Allah ne in musulmi ya mutu yana yi babu shi babu rahamar Allah haramun ma ne yan gidansu ko makwabtansu ko yan uwansu ko wanda ya san shi ya ci Allah ya ji kanshi kawai ya halatta ka zo ka yi zugun ɗan uwanka ya mutu amma ka ce Allah ji kanshi wannan bai halatta ba to wannan mugun abin da ya kai Allah bai yarda ba a roƙi gafara ga wanda ya shine kai kake wasa da shi har kake ganin ma wai wanda ke tunatar da kai akan cewa ba daidai bane ya dame ka ka ji tausayin sojin da bai halbuwa domin sojoji kullum kullum suna bakin gabar mutuwa ko ba haka nan ban in aka ce kai soja ne to akwai yiwuwar kullum ma kullum ka kai ya kamata wanda aka ce soja ne ya kamata shi kowa imani ya kamata shi kowa rikon Allah inda gaske ne kai musulmi ne kuma soji to ya kamata a same ka kahini mamman garin ku tsoron Allah kahi su kiyaye dokokin Allah saboda an san mutuwa tana akan kowa amma kai kai kahin kusa da ita in kana cikin kwamfani akwai yiwuwar kowane lokaci akwai barazana a kawo maku hari in an kawo hari kana tabbasa ba za a kashe ka ba in an tura ka misuya akwai barazana kowane lokaci a kowace kyartawa akwai barazanar bindiga ta zo ta same ka ta halbe ka kartushi ya halbe ka kai da kake cikin irin wannan yanayin kai ko kai kaɗai kai kai tahiya cikin gari akwai yiwuwar wani ɗan ta'adda ya zo kawai ya kawo ma hari ya kashe ka kai da kake cikin irin wannan yanayi ka kaga lokacin yi ma Allah shirka har kana lokacin neman waye waye sihiri da tsari abin mamaki a cikin sojojin mu haka samu sojojin da suke yin layu su yi layu na bindiga ba su halbuwa ba sojoji suka dora cewa ai wani ba ya halbuwa ba ya jan bindiga ba ya jan bindiga ran nan aka je da shi mai suyan kai aka kashe ki wai sai suka dawo suna discussion to ai babe wallahi ba bindiga bace ta kashe shi kai wannan ho baya jan bindiga kai da to me ya kashe shi masassara ko masassara ce ta kashe shi me su yan waye ta shi ba suna kallo aka halbikike shi ya mutu ya baje amma wai saboda batan basira da duhun kai saboda su sun yi imani da tsahi sama ga yanda suka yi imani da Allah ko saboda haka sai suka dora wai jin wai ka anya ba wannan wannan hoba ya jin bindiga akwai dai abin da ya kashe shi to je kai kai bincike kai eci sai ka zo ka ga komi ya kashe shi ai da Allah ya kawo zancen sihiri cikin alkur'ani Allah ya ce sihirin ba ya ci sai in ya yarda ko ba haka ya ce ba wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa to wani kuma sai ya dora mamaki wai ya ake cewa sihiri ba da kyau da hali kuma in an yana yi yau aikin banza dama ce ma aka yi sihiri ba in an yi ai in an yi yayi lokacin nan ne yake ba kyau amma in an yi bai yi ba to kenan ƙarya ce sihiri wanda yake ci in ka je ka nemi bugu, aka baka bugu kuma da gaske ne baka buguwa to lokacin ne kai kafirci dan ba yayyiwa shedan ya ma hidima sai ka saki hanya ya ne ake a ce an haɗa ma wasu layu in ka buɗe layi sai ka tar da wasu kararuwa ciki wasu kararuwa da wasu ababe wai shine ya hana abige ka kai wallahi ka san dai abin da kai wannan ba shi bane ya hana abige ka inda wannan kararuwan ne suka hana abige ka shi karan ya aka aka karyo shi inda wannan hakukuwan ne suke hana abige ka ko a soke ka yo shi hakin da bai kamata a ɗauko shi daga inda yake ba to mushrikai suna wahalar da jahilai har a sa kaka jewe kana magawo kirari gawo gawo ba gawo bane kai gawa ce gawa dubu gidan makiyina mai son ya ga gawa ta nuna mana gawa shi a ce kaje ka ɗebo ɗiyan kuka ka ce kuka ba kuka ba ce ke kuka ne mai sanya kuka na nuna mana kukan shi kuma in ka ɗebo ɗiyan kuka ai kala biyu ne don haka akwai 'yan maza akwai 'yan mata da ka ɗebo kwarfan ko ‘ya'yan kuka to sai ka jeho daga sama wanda suka zace su ne maza wanda suka buɗe su ne mata to za ka ɗebo wannan ɗa kaza wannan ka ɗebo ɗa kaza sai ka zo ka haɗa kuma wajen ɗibai in ka zo bisa hanya ba kama kowa ɗumi duka ai ta azabtar da kai duba shi bane wannan abin mai yi ka san menene mai sa abin yayi akwai wani ɗan ƙaramin shaidan da ake turawa tare da kai idan ka yarda duka yawan na wannan duka ijra'atu ne wanda a ƙara nuna ma aikin girma gare shi in kai ka kare ji ba shi bane mai yanzu in kai waɗannan ababen ka kare kenan an ga kai mutum ne mai da'a da in an ce kai kake ko to za a zo wajen yanzu sai a ce to za a maka tabbas wannan maganin in aka hada ma shi ba za ka bugu ba amma da sharadi guda daga yau sallah asuba ka dore yin ta ba alwala ita azafar ba komi kai alwala la'asar ma ba komi kai magariba ba komi kai alwala isha amma asuba sai in ka dauki alƙawli zaka dora yin ta ba alwala kadai maganin zai diran da kai da kai alwala kai ka ce ina yarda oh soja baka buguwa ko kuma baka halbuwa amma sallah asuba kake ba alwala dan girman Allah ku gaya mana mutumin da ya rayu a rayuwar shi yana sallah asuba ba alwala ina ruwan Allah da azafar din shi ina ruwan Allah da la'asar jinka su salloli biyar Allah ya farlanta mamu ko in ka ce na yarda zan ɗora yin ɗa hudu amma ba zan yi guda ba Allah yana son ɗa hudun sauran ma ka aje ka bari ba su to shi fa shedan ya san wannan karatun shi yasa yake ce ma kai asuba ba alwala sauran ka ɗora yi da alwala yanzu in ka yarda ka karɓe wannan to shi nan kai ya gama da kai ya shaƙe ma wuya ya san sai kun kwace a wuta to tunda ka yarda za ku tai wuta tare shi kuma ya yarda zai ma hidima wallahi hidima zai ma yanzu sai a turo wani shaidan cikin aljannu wani bi sai a turo dan yaro wani bi matashi yawanci dai 'ya'yansu ne suke turawa su manyan dattawan shaidanu in suka turo yanzu wannan wanda yake shi aljani muna ganin shi ba mu ganin shi sai ya zo ya tsaya kusan tumbinka duk inda za ka duniya yana tare da ka da wani ya yi yunkurin ya cako ma wuka sai ya riƙe hannun ka tambayi wanda sihirin kibugu ya taɓa kama shi ka ce wayya ka ji ya ce wallahi shi ne an riƙe ni nai nai ina ta zika kawai na shi an riƙe ni wa riƙe ka wa ya riƙe shi wanda ya riƙe wani shaiɗan ne ya riƙe saboda za ka taɓa masoyin shi shaiɗan shi kuma yake kare shi shi yasa in kaga 'yan tauri suna tauri in kaga 'yan tauri sun aza tauri to za ka lura cewa ba lokacin sallah ba duk iskancin dan tauri bai yarda a aza wasan tauri daidai lokacin da ake kiran sallah wallahi ko ana yi da an fara kiran sallah an tashi saboda mi saboda tabbas ne kiran sallah yana kore shedan manzon Allah ya faɗi ko yace idan aka yi kiran sallah shedan yana yanka da gudu yana sakin tusa haka hadisi ya faɗi to me yasa saboda tsananin wahala ai da kaji an ce ana gudu ana sakin tusa to wahala ta kai wahala kiran sallah yana wahalar da shedan fiye da tsammaninka yana ba shi azaba to shi yasa in aka ce yanzu an fara kiran sallah to in aza an an aza taure baya wallahi duk wanda ya hawa wuka a ciki sai sai ya huji saboda shi shedanin da ke zuwa yana tarewa yana kare ma tumbin ya arci kuma in kana so ka gwada wata rana in aza taure ana yi in ka iya karhin ali ka je ka kwala kiran sallah kaga in ciki bai wahi ba hujewa zai duk shedanin da ke nan tafka da gudu zai da mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar to shi dan kawami na ci ban baki ba in akwai wani mai sihiri a daidai lokacin wallahi ba zai ci ba a daidai lokacin da ake wannan kiran sallah ko ba lokacin sallah bane in an yi kiran sallah shedan bai da juriya tsayawa ai wani wani wali cikin waliyan Sudan ya taba tuba da ya tuba sai yake bi gari-gari inda ya bada magungunan shi na sihiri shi wannan wali ne wanda ya yawo a duniya shi ne ya taba zuwa zaria ya ba wata mata magani ya mata wani kancilko ta je maka ta kasa ganin ka'aba wannan dan sudan ne ya mata wannan aiki amma ya tuba shi to wannan shi da sai da ya kai matsayin wali ya kai matsayin kudubi shi da kanshi yake faɗi kuma ko yanzu kana so ka rubuta kan YouTube ka ce rubuta Sahir Ta'ib kaga in ba a baka shi ba yana nan yana wa'azoji yana ta kwatanta ma mutane yanda wannan ciwaciwar tasu take da shirke-shirken nasu saboda ya tuba tuba mai kyau ya rike addinin musulunci da kyau shi yace wallahi yace sai da ya kai matsayin kudubi a cikin wannan sharhole me kudubi sai yake cewa mutane ba ku san ko mai kudubi ba ta rana yana muhadara yace in aka ce kudubi shi ne mutumin da ya kai matakin zai ɗora kama ma Allah aiki. Ya ce, To, shi nan sai da ya kai wannan matsayin. Ɓangaren kudu ya ce, Duka shi ke ba su ruwa, shi ke azurta su, shi ke waye, shi ke ya ce, Yana faɗi yana dariya. Ya ce, Akwai ƙauyuka cikin Sudan ko gobe shiga ƙauyukan za su ɗauko dukiya su ta watsa mai kai ga waliyin Allah na ya shigo. Ya ce, Kuɗaɗe da kaji da awaki da wai duka za a yi ta bashi. ya ce har yanzu akwai ƙauyukan da inda zai shiga saboda sun ɗauke shi babban waliyin Allah shi kuma wannan sai da ya shekaru masu yawa shi da bakin shi bayan ya tuba ya ce shi wali limami ne a masallacinsu ya ce amma wallahi shekara ishirin yayi yana sallah ba alwallah shi ke jan jama'a hau da wata wani matakin na wani waliyan takai ta iskanci da kaji ana faɗi an ba ka kai to abin da yasa na kawo zancen shi dan ba kissar shi zanka muku ba shi kissar shi tsawo gare ta abin da yasa na kawo zancen zancen kiran sallah shi cikin hanyoyin da yake bi ya warware bandar da yayi sai yana yawo to ya taba zuwa Kamaru ya ba wani jandarma wato layu na bindiga shine da ya tuba sai ya je yani yasa a kira mai wannan jandarmaki sai aka kira mai jandarmakin sai ya mai nasiha ya mai wa'azi ya ce wannan layun da ya bashi shiri ne kauce ma hanya ne ya ce ba addu'a ba ce can ya mai karya ya ce mai addu'a ce da ƙur'ani ne ya mai ya ce wallahi tallahi ba da alaƙa da ƙur'ani ya ce kawai ka bari yana bari ya ce kawai sai samu jandarman ya kashe a shi ba a raba shi da layun shi ya ce ya za a yi a ce mai ba addu'a ba ce sai ya ce bari in gwada ma ka gani in ka gani da idan ka cewa ba addu'a wace shi ɗan ne ka yarda ya ce eh ya ce to da idan ka zan gwada ma ka gani kawo layin ya jandarmakin ya ɗebo layin ya bashi ya ce da ya bashi layin sai ya aji da ya aje su sai ya ce to a samo makaranta alkur'ani guda biyu aka samo alarammomi mahaddata ƙur'ani biyu ya ce a samo mai ladannai guda biyu aka samo ladannai ya ce ku ladannai ku ranɗama kiran sallah da ƙarhi ya ce ku kuma alarammomi ku karanta ƙur'ani kowa karanta ayatul kursi ya ce in suka fara daidai lokacin da ake cikin kiran sallah ana karatun ayatul kursi kai kuma jandarma ka halbe wannan laya ka gani in ba sai ce bari a je a sa aka samo cinyan nama aka aza yace ka halbe wannan cinyan nama ya ka gani da farko sai da aka fara gwadawa kamin su fara karatu da kiran sallah aka halba ta ki halbuwa sai yace to yanzu kai ladan gare ka kiran sallah ladan ya kwala kiran sallah alrammomi yace ku gare ku karanta sai yace to halba ka gani ko da aka halba tat cinyan nama ta wace sai mamaki ya ce to ya ne aka yi haka sai ya ce yo ai shaidan ne ke tsaye dama wurin ya ce shi ko in ana kiran sallah ko karatun ƙur'ani bai da juri ya tsayawa bai iya tsayawa da abin da za a yi bai tsayawa to wannan ne kaɗai ya ya shawo kan wannan jandarma ya gamsar da shi cewa wannan ba ƙur'ani ba ne ba da alaƙa da ƙur'ani kawai kancil ko ne da tsahi na shaidan to irin wannan kistoshin suna da yawa wanda malamai masu cuwa-cuwa da sunan addini kaga malami wai ya ce yana bacewa la ilaha illallah ko kuma to irin hakan barayu su ma neman layin bacewa suke go to dan Allah me zai sa musulmi ya ce kawai so yake dora bacewa to ai da ka ce kana son ka bace hama ka bace ba ma sai ka bacen ba ai bacewa ce ta sa ka ji kana son ka bace don inda ba ka bace ba har abada a zuciyanka ba za ka samun tunanin ba ma kana son ka bace ta ka ji kana son ka bace to wallahi ka huta hama ka bace ka gamba don haka inda bacewa ita ma abin kirki ce ga gaya mana cikin annabawan Allah na annabi ne ya taba bacewa duk inda aka nemi annabi sai an same shi sai in Allah ya ga damar bashi garkuwa da kariya amma ana samun shi aka neme shi ya annabi ya shigo gida ana samun shi don haka akwai lokacin da Allah yake ba masoyan shi kariya ta musamman amma ba wai dan saboda sun kulla alaka da shaidanu ba to mu kuma yanzu duk wanda kaje ya ce yana bacewa koda da sunan malamta ne to ka tabbatar da wannan malamin batacce ne da gaske ne yana bacewa kuma yana batarwa batacce ne babu wata laya ta bacewa da za a baka sai in ka saki hanya kadai za ta yi kuma wannan bacewa in ka saki hanya ce dan ne zai mace ka shi kan shi wannan mutumin da ya tuba a Sudan wallahi dai ya bada labarin ka kai shi fa sai da ya dawo yana gayin kwatta kwatta yanda suke ma suna hada waɗannan abubuwan da yanda suke batar da mutane ya ce sau da yawa in an zo sallah wata rana shaidanin shi mai mai aiki ya ce saboda shi ya ma dibin ba shaidani ba ne saboda wanda suka baya wannan layon ce mai suka yi ruhani to ka san wasu da an ce ruhani shi sai diba wani mala'ika ma ne ko ruhani ai kawai bar da sauni ya ce wallahi shi yana cikin abin da ya ruɗe shi tsawon rayuwar shi wanda suka koya mai wannan shirka ce mai suka yi ruhani ne ba shaidani ba ne shi ko sai ya ɗauka ruhani wani mala'iki ne wanda saboda addinin shi da san da Allah yake mashi ya aiko shi ya ɗora mai hidima. Ya ce har ganin shi yana yi wani bi, kawai sai ya zo da siffan mutum da jallabiya ya yi zaune kusan shi. Taurar da ya ce zai tuba ran nan ya mai alkawalin bala'i cewa wallahi in ya tuba kai ya kashe shi. Amma da yake Allah ya nihe shi da tuba ya tuba, kuma malamai suka karantar da shi ga zikirorin da zai ɗora yi na ba kan shi tsari Allah zai tsare shi daga sharrin shaidanu. kuma har yanzu yana nan da ran shi bai mutu dan haka yace sau da yawa in an zo sallah wata rana yace shedanin nawa sai yace mana to yau kakka saki ka kalla alqibla kuma gashi shine liman kadibi yanda ake wannan darga shine liman a wata unguwa ne aka yi shi cikin Sudan wadda ake ce ma Umdurman a nan unguwa ya ɗaya yi limanci kuma ya ɗora ba da sallah ya ce kawai sai mutane sun taru masallaci ya cika kawai sai in hito ya ce da na hito sai in ce to yau alƙibla ta juya can wajen take ya ce kawai sai masallaci ya ɗauki rikici a yi ta caca-caca a yi ta rikitattaunawa ya ce can in mutane sun ƙi shuru ana ta caca-caca wasu ana ta garrama ya ce can sai in ce ku saurara mana ku kuna ja da waliyan Allah ne kuna ja da waliyan Allah Allah ya sanar da ni cewa yau alƙibla ba nan ba take nan take ya ce da an ci gaba da rikici ya ce kawai sai ya kwankwasa masa a iska in ya kwankwasa a iska sai su shi kwayin kwayin kwayin wai kyauran ka'aban ma ne yake bubbuga masu haka fa yake bada labari wallahi mutane suna shan dariya ga wannan cuwacuwai tashi yace yace wallahi in na kwankwasa haka kawai sai a ji kwayin kwayin kwayin sai in ce to kun ji kofar ka'aba nan na buga muku yace to da yayi wannan sai rikici ya kare sai san mutane su har Allah ba mu albarkar waliyan Allah Allah kara ma waliyan Allah albarka Allah ba mu albarkar waliyan Allah Allah kara ma waliyan Allah albarka yace shi kannan sai ya ja su sallah kawai ya samu banza yace shi kuma shedanin shi ne ya kilasta shi kai ya kalli alqibla yace wallahi ya sha yi ma mutane yace duk wanda ya san shi a wannan unguwar duk wanda ya shan shi yace sun san ya sayin wannan a zo sallah kawai ya tada garrama yace ba nan bane alƙibla bayan ya tuba yake ta bayyana musu cewa ga yanda abubuwan suke shine yace wata rana cikin ramadana kawai sai shaydanin shi cilasta shi sai ya ci abinci kuma gaban mutane yake son ya ci yace kawai sai ya fito bayan la'asar ya aza kujera kofa gida a kawo mai fam ya dora ci almajiran shi da sun zaburo sun ce yau malam ba a yi kiran sallah ba magarba ba ta yi ba sai ce ni daga saudiya ne mun sha ruwa da ce ai hamma magarba min yau can wuri daga can nike can mun sha ruwa ya ce haka yake faɗa mutane to wannan mutumin da a ce za a ɗauko labarin shi na rayuwan shi ko kuma wanda ya ɗora faɗi a wajen wa'azojin shi kaɗai wallahi ya isa darasi ka gano cewa cikin malamai akwai 'yan ciwa-ciwa ka wanda da sunan addini suke yaudarar mutane ko da sunan waliyantaka ko da sunan kusanci ga Allah wani ya ce shi tashi sama yake wani ya ce shi shiga ruwa yake baya nacewa wani ya ce shi wane ne wallahi tallahi ko gaba na kiri-kiri ka zo ka taka ruwa baka nace ba ni na san aikin banza ne abin burgewa ciki balbela ma ba tana haka nan ba in ta ga dama eh agwagi ka agwaga ma ba tana taka ruwa ba ta nace ba dan kaga kawai mutum yana takarwa bai rica shi kan nan ya zama waliyin Allah a'a wali ma'auni gare shi imamu shafi'i yace idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa'i wa yamshi fil ma'i fala taghtarru bihi hatta turida amalahu al kitabi was sunnah idan kaga mutum yana tashi cikin iska yana tahiya akan ruwa kar ya rude ka sai ka dubi aikin shi kaga shin yana biyan littafin Allah da sunnar annabi dan haka a takaice ƴan uwa shirkan nan da nake magana a kanta saboda muninta da hatsarinta a duk duniya wa Allah ya kauna ku gaya mani sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya kauna ba mu da jakan haka dimin yarda annabi Muhammadu shi Allah ya kauna ko to amma Allah ya sabkar mai da wata aya a tamni tsakowa dan aya ta ji tsoro Allah ya ce walaqad uhiya ilayka haqiqa kaga sai da Allah ya karfafa zancen ya ce walaƙad haƙiƙa wallahi tabbas an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga annabawa kahin kai me wannan wahayi ne la in ashrakta wallahi idan kai shirka la yahbatanna amaluka aikin ka gaba ɗaya sai ya lalace wala takunanna min al khasirin kuma wallahi sai ka zamo daga cikin masu asara wa aka faɗa ma haka Allah ya sani annabi Muhammad ba zai shirka ba Allah ya sani Allah ya fi kowa sanin cewa annabi Muhammad shine shugaban masu tauhidi shine shugaban masu tsare haƙoƙin Allah amma wannan ba da shi ake ba da sauran al'umma ake domin a salo na Qur'ani ana magana da annabi sau da yawa kuma ba da shi ake ba wallahi ba ta da alaka da shi in kana son ka gane ƙarar haka ayar da ta haska ka ƙarar ita ce ayar suratul isra'i lokacin da Allah yake cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sai yace mi in ma ya balughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma idan iyayenka sun tsufa tare da kai ɗaya daga cikin su ko duka biyun wa ake faɗa ma haka daidai lokacin Allah ya san babu ko ɗaya kenan ya nuna magana ba da shi ake ba ko karantarwa ce ga al'ummar shi sai Allah yake ce mai in ma ya balughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ko duka biyun sun kai lokacin tsuhuwa a wajenka tare da kai sun tsuhuwa to fala ta kullahuma uffin ashe ana huskantar da magana gare shi ne amma ba shi ake nihi ba kai tsaye saboda shi jagora ne abinda aka mai umarni da shi to ya shahi sauran mabiya saboda haka Allah ke huskantar da zance a kan shi amma Allah ya sani annabi ba zai yi shirka ba ba ma ka dubi salon magana wadda Allah ya kawo in Allah ya faɗa ma annabin shi haka zaɓaɓɓen shi masoyin shi wanda a cikin alkur'ani Allah bai taɓa cewa ba ya Muhammad ko ya taɓa faɗi in ka ji ya Muhammad ko a cikin karatun hadisai to in ka bincika sai ka tarda wani ba ƙauye ne ya zo daga ƙauye wanda bai yi da fahimtar musulunci ba ko shine zai ce ya Muhammad amma musulmai ba su kira amma hana su su kira shi da haka ba su kiran shi haka cikin Qur'ani ka karanta ka karanta Qur'ani har ka gama ba za ka tarda ya Muhammad saboda Allah yana kimanta shi yana mutunta shi yana darajanta shi amma za ka ji sauran annabawa ya Adamu ya Nuhu ya Ibrahima ya Dawudu da sauransu duk za ka ji ko amma shi babu ya Muhammad sai dai ya ayyuhan nabiyu ko ya ayyuhan rasulu ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddathir Allah haka yake kiran shi to amma tare da haka Allah ya huskantar da zance a gare shi kai tsaye cewa idan kai shirka wallahi sai aikin ka ya lalace duk yanda kake takama da aikin ka aikin annabi ya hina ka amma aikin duka Allah zai bata shi saboda shirka yace kuma sai ka zamo daga cikin wanda suka yi asara idan shi an faɗa mai haka kai dan waye da Allah ba zai tulla ka wuta ba idan kai shirka saboda haka ƴan uwa mu guji shirka mu kiyaye shirka mu yi hankali da shirka mu yi hattara da shirka a cikin suratul an'am sai da Allah ya zano annabi goma sha takwas sannan ya ce walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malu da sun yi shirka da duk abin da suka kasance suna aiki da duka ya lalace abin da suka kasance suna aikatawa duka da ya lalace Allah ta'ala ya tsani shirka ya kyamanci shirka shine babu wani abu wanda za ka je ma Allah ka tsira baka aikata shi ba sai shirka shigan mu aljanna Allah ya makala shi akan cewa mu zo mai lahira su bulkakal babu shirka cikin ayyukan duk wanda ya zo lahira cikin ayyukan da ya aikato aka samu ya aikata ayyukan alheri babu shirka ko kaɗan to wannan mutumin ya samu babban dace duk wanda ya zo lahira cikin ayyukan shi akwai shirka ko yaya take wannan mutumin ya hallaka ya taɓe wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallam ya ce ya rasulallah mal mujibatan ya ma'aikin Allah menene ababe guda biyu masu wajabtawa kai tsaye sai manzon Allah ya ce mai man mata la yushrik billahi shay'an dakhala janna, wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala nar duk wanda ya mutu baya hada Allah da komi baya mai shirka da komi ko dan kakane to wannan hamma ya shiga aljanna ya gama wanda kuma ya mutu yana shirka komin kankantar ta wannan har ya shiga wuta ma'ana waɗannan su ne ababe biyu masu wajabtawa in kana neman ababe biyu masu wajabtawa waɗannan su ne guda tana wajabta shiga aljanna shine ga duk musulmin da ya mutu baya shirka guda tana wajabta shiga wuta shine ga duk mutumin da ya mutu yana shirka wannan ba makawa sai ya je wuta ɗan uwa a cikin aikin musulmi ya aka samu musulmi ya yi ayyuka na alheri amma musulmi ba a iya raba shi da kurakurai ko dole akwai kurakurai cikin ayyukan shi to babban abin da ake so cikin kurakuran kar ya zama akwai shirka shi ne babban abin da ake so don shirka ta hidu wata kaba'ira zama kaba'ira shi Allah ta'ala ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul aman waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu ba da shirka to waɗannan su suke da aminci wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu waɗanda suka yi imani da Allah amma ba su cakuɗa imaninsu ba da shirka cikin imaninsu babu shirka kwata-kwata mun san da cewa shirkan nan kala-kala ce akwai ƙaramar shirka akwai babbar shirka lokaci ba isa kuma dama wato karatun ba dogo nake so in yi shi ba babbar shirka shine ka ɗauki wata ibada ko wani haƙƙi na Allah ka ba wani bawan Allah wani debi yake wai sai in gunki ne kama yanzu sujada wa ake ma sujada Allah ko to shikenan sai kaga wani mutum kai ya ma girma a ido ya kai a mai sujada sai ka mai sujada haƙƙin wa ka bashi haƙƙin Allah to in aka ce wanga haƙƙin Allah ne ko annabi ne kabba baka kyauta ba kuma bai hana Allah ya ma hukunci yanzu tsakaninku da Allah da mutumin da in ya shiga cikin matsala yake kiran yake zuwa wajen gunki ya yi goho ya ce haba gunki ka san halin da nake ciki gare ka na dogara kai ne mai yayi mana matsala ya za ka bari na cikin matsaloli su mana dabubu haba gunki yanda nake bautar ka sahi da marece ya kamata ka kama na agaji taimako da wanda ya zo ya magunki haka da wanda shi kuma ya tashi takanas ta kano ya tafi madina ya ce wajen kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya goho a kabarin sai ya ce haba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san halin da nake ciki ya za ka bari na cikin kunci da matsala ya za ka bari na cikin matsala ya annabi muhammad ina roƙonka ka yaye mana matsalolina ya annabi ina roƙonka ka taimake ni a rayuwata gare ka na dogara kai kana da ikon ka yaye mana matsala haƙƙin wane ne wancan wanda yake faɗa magonki haƙƙin wane ne ya ɗauka ya kai magonki wannan wanda yake faɗa wa annabi haƙƙin waye ya ɗauka ya kai wa annabi to Allah yana bambance su wajen yi masa azaba sai ce to wanga tunda ya ɗauki haƙƙi na ya ba kunku ya hi zama laihi shi kuma wanga tunda masoyi na ne ya ba bari in kyale shi wallahi tallahi Allah ba zai raga maka ba yanda Allah ba zai kyale wanda ya makunku haka ba kai ma haka Allah ba zai kyale ka ba shi a wajen haƙƙin Allah wannan jallayi ne kar ka yarda ka ƙetara shi in ka ƙetara haƙƙin Allah in ka sungume to yanzu ta rage gare ka mala'ika ka ba haƙƙin annabi ka ba haƙƙin ƙungu ka ba haƙƙin icce ka ba haƙƙin aljana ka ba haƙƙin aljani ka ba haƙƙin wani tsuntsu ka ba haƙƙin ko wata dabba wallahi babu ruwan Allah da inda ka kai haƙƙin kowa ka ba haƙƙin in dai haƙƙin shi ne ka ɗauka ka kai ma wani wallahi sai ka haidawa buguwa ranar alkiyama saboda haka zancen shirka wasu suna mamaki wa in an ce in ka roƙi annabi ka yi shirka wasu su ta mamaki ba annabin masoyin Allah yau wa za mu roƙo mu roƙe shi ba a cikin alkur'ani Allah ya ce wa man adallu babu wanda ya hiba cewa min manya da umin dunillahi sama ga wanda yake roƙon wani wanda ba Allah ba in kana neman batacce original to ka ne ai an samu masu bautan mala'iku ko alkur'ani ya gaye su amma wuta Allah kai su ko aljanna wuta an samu masu bauta annaba ko ba samu ba dan ka zo yanzu kana bauta annaba ai ba gare ka faro ba kai ma ko shi kan wasu wanda suka bauta mu annabawa ne kai kuma kiristoci me yasa suka zama hallakakku kafirai ba annabi bane suke bauta da suka ce annabi Isa Allah ne suna bauta mai in dai bauta annabi ba ta da lahi da sai a ga ranar kiyama Allah kai su aljanna ko ya ce fasto shiga gaba ka kai su aljanna amma ranar alkiyama za a kira fastocin duniya da duk wasu kiristocin duniya da mabiya da malamansu annabi isa Allah ya kira annabi isa annabi isa ya turke su gaban Allah wa annabi isa turke su ce to Allah ga suna in tu'azzibahum fa innahum ibaduk idan azaba zaka masu Allah bayin ka in kuma gawara zaka masu kai dai ne gwani mai hikima sai inda kai ka annabi isa ya ware shi aljanna bai bar su fasto tsayi wallahi haka za a yi Allah ya faɗi kuma sai ya faru a ranar alkiyama duk wani wanda ya mutu yana ganin Isa Allah ne ko dan Allah ko wallahi sai annabi Isa ya biya tsantsame kanshi ka ji irin tambayar da Allah zai mashi gaban su wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaina min dunillah Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam shin yanzu kai ne kace ma mutane ku rike ni Allah da ni da mamma ta ku kyala Allah kai ka faɗa masa haka Allah ya san bai yi ba amma saboda ranar kiyama babu wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar da shi dan wuta shari'ar lahira ba irin shari'ar duniya ba ce ka san anan duniya ana iya an kai ka kotu amma shari'a amma baka yarda ba amma an mace ka an sama anku kana ihu kai baka gamsu ba kawai amma ana ka sai ka tafi da yawa haka ake amma a lahira baka zuwa wuta sai ka gamsu kai dan wutan wallahi duk wanda zai shiga wuta a lahira sai ya da ɗari bisa ɗari wuta ya cancanci ya shiga wuta Allah tambaye shi shin masu rubutu masu karamci wanda nasa su ɗora kula da ku suna rubutu sun zalimce ka sai ya ce la wallahi ya rabu a'a wallahi ya Allah ba su zalimce ni ba abinda suka faɗi daidai ne eh daidai ne a kira mai duk wasu shaidu fatakka ta ma shaida ƙafarka ta ma shaida sannan ga mala'ikun da suke rubuta aiki su kawo labari abin da kai sannan ƙasar da kai akan ta ta maka shaida sannan Allah ya ce ni ma gabana kai ina gani ka gamsu kayi ba kwankwanto sannan ka je wuta to don haka Allah zai kira annabi Isa bayan an jirge kiristoci tuli guda cime guda tari guda shirgi guda Allah ya ce ma annabi Isa yanzu kai Isa inda suratul ma'ida ta nuna sai ma bayan an zano ma annabi Isa ni'imomin da aka mashi kana tuna annabi Isa kana tuna cewa ni ne wanda na sanya ka ka zama kaza ka zama kaza annabi Isa kanshi yana kasa yace ina tuna ya Allah kana tune ni ne na sanya ka kana kyarkyar tsuntsu da laka ka busa rai ya koma tsuntsu da izinin Allah ina tuna ya Allah ka mana wannan ni'imai kana tune na maka ni'ima kana warkar da makahi da kutare ina tuna ya Allah kana tune na ma kaza na ma kaza eh ka tuna wata rana ka taba addu'a Allah ya ce ya amsa da sharadi eh ina tuna ya Allah to sai ba an kare haka sai Allah ya ce yanzu duk wannan ni'imai da na maka ya kai Isa duk wannan gatan da nama yanzu sai ka kewaye ka ce ma mutane su ɗora bauta maka da kai da mamaka su kyale ni haka ka yi me farkon mo na farko da isa zai fara waɗi subhanaka domin saboda shirka zagin Allah yi ma Allah shirka jingina tawaya ne gare shi wani kaskantacce wani wanda wato in ana zancen matsayin Allah shi ba kowa bane sai ka ɗauke haƙƙin Allah ka bashi ka san kayi babban zalunci to shi yasa kalma ta farko da annabi Isa zai fara faɗi cewa da tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah abinda kiristoci suke faɗi zagi ne wulakanci ne ci ma mutunci ne kai kuma ka tsarkaka ka girmama ka hi gaban a jingina ma tawaya subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kaga sai ya fara tsarkake Allah ko sannan sai ya biyo da zance ya ce ma ya kunu li an aqula ma laysa li bihaq ba yayyiwa in faɗa abin da ba haƙina ba ne ya Allah. In kuntu qultuhu in dai na faɗi wannan magana na ce a bauta mani faqad alimtahu Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika Allah kai ka san abin da ke raina ni ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne wanda yake da masaniya akan duk wani gaibi gaba daya Kiristoci na tsaye ƙuri suna jan farol tana hutawa daga bakin annabi isa sakka sakka a'a babu zancen kuma a koma duniya ba da yake dai shi na an riga an zo annabi isa ya ci gaba da bayani ya ce ma ultahun wallahi babu abin da na faɗa masu illa ma martani bihi sai dai wannan abin da kan mana umarni da shi a ni'budullah cewa ku bauta ma Allah shi kadai rabbi rabbakum shine ubangiji na shine ubangijinku lokacin da ina da rai kamin in mutu Allah ina ganin abin da suke aikatawa amma bayan ka karɓi raina falan ma tawaffaita ni kunta antar raqiba alai da ka karɓi raina Allah kai kake kula da su kai ka san me suke ni ban ma san yadda suka shibkawa annabi Isa ya tsantsame kan shi tsab ya wanke kan shi gaban Allah kuma kowane kirista yana ji bayani na gaskiya a ƙarshe annabi isa ya ƙare bayani allah ya ce ha za yau mai yamfa usadiqina sidiqum wannan shine yinin da masu gaskiya gaskiya su take masu amfani kasa a nan duniya tana yiwa kana da gaskiya amma sai ka hi dawo buguwa wallahi jarrabawa ce kawai allah jarraba ka da gaskiyarka amma sai ka sha kashi a yi ta shari'a wallahi duk da an yi shari'a kawai sai ta bada bangaren ka kuma kai ne mai gaskiya kai ta kwalla kana hawaye kana rantsuwa ana a ƙarya kake munafiki ƙarshe sai ka sha kashi a nan duniya wallahi tana yiwa kai mai gaskiya ne amma gaskiya ka ba za ta amfane ka ba ko ba haka nan bane musamman ma in wasu makirrai suka sanyo ka gaba miyagun mutane wanda sun fi ka iya kisisiniya da kulle-kulle da makirci da shige da fice wallahi da gaskiya ka za a jibga ma kashi akwai wanda an kashe su kuma da gaskiya su ko bai faru ba da gaskiya su an kashe su kenan duniya tana yiwa da gaskiyarka amma gaskiyarka ba ta maka amfani ko to shi yasa Allah ya ce wannan shine yinin da gaskiyar mai gaskiya take mai amfani hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidqu saboda haka ɗan uwa bayanan suna da yawa wallahi abin da ya shafi shirkan nan abin yana da yawa kuma kullum in ana zancen shirka ka daina kallon cewa wai can masu bautar gumaka can da su ake ina kai dai ka nemi tsarin Allah game da shirka kai ta addu'a Allah ya maka tsari da ita kuma duk abin da ka ji malamai sun yi bayanin cewa shirka ne wallahi wuyanka da shi ka kiyaye shi kar ka maida shi abin wasa ko ka maida ko ka mai rukun sa kai na kashi ka ce a kai ba ko don Allah yanzu misali daura laya daura laya shirka ce karama ko wannan shi ma laya hawa hawanci akwai wadda babba ce ma to shi nan sai aka ce sai wasu malamai suka ce akwai layar da ya halatta a daura ba mu kwankwanto kuma mun yarda akwai laya wadda malamai suka ce halal ne daura ta ya halatta a daura ta to sai wasu malamai su kuma suke ganin a kawai laya kawai mutum ya barta gaba ɗaya shine mahihici saboda ita zancen la ana shi zancen shirka ne da tauhidi ko to shikenan kai sai kike ganin abun na wasa ne har ma da gangan ma zaka zuwa ka nemo layu miyagu ga hannun bokaye ko yan bori ba ma irin layin da aka rubuta da Qur'ani ba na akwai malaman da suke da ra'ayin cewa laya idan da ƙur'ani aka rubuta ta tsantsa kuma ƙur'anin zalla ba ƙari ba a yi wani iskanci ga ƙur'anin ba kasan akwai wanda da ƙur'anin ne amma in ka buɗa sai ka tar da an yi ma ƙur'anin wulakanci to shi ma wannan akwai matsala sai ka tar da ƙur'ani ne ce ma wanga ƙur'ani ne aka rubuta da ka zo ka warware ka buɗa kawai sai ka tar da ta amfulwa cikin takarda sai ka tar da wata farar takarda ce an yi amfulwa cikin amfulwan nan cikin wani wato karo an rubuta jibrilu cikin wani kote an rubuta allahu wani kote kuma an rubuta sakasahobe shi kuma waye wannan sakasahobi wani kuma samusawilu an rubuta haka a wani kote sai ka tarda an rubuta muhammadun rasulullah sai ka kalmomi masu tsarki kai dai abinda baka gano ba sakasahobe to billahi ladi shaidan sunan shaidan ne ko wani samsawi kuma wannan laye masu yin irin ta sun hi kowa zama tantirai sun hi boka iskanci wa'annan saboda abin da suke nihi su sai sun yi ma Qur'ani da sunan Allah wulakanci ma dan su haramta ma shaidan da rai shaidan ya gano da gaske wasu ɗan iska ne ɗan uwan shi dan ya ji daɗin kama masu haka suke yi to saboda haka kakka rubutu dan an ce ma laya wai ta Qur'ani ce to wasu malamai suna gan in Qur'ani ne aka rubuta zalla tsantsan Qur'ani tsantsagwaran Qur'ani ba haɗi ba shirkita aya ko shirkita aya da kake gani wasu suna yi dai yana cikin nau'i na kancil ko da tsaye-tsaye ka san akwai matsahi malami ko aka tarra mahardacin Qur'ani ne amma matsahi ne shi da boka ba bambanci ta abin da yake shirke-shirke ne wanda bai san shi ba sai ta kyautata mai zato to shi kuma duk abin da za a sai ya hada da Qur'ani wallahi tallahi cikin matsawa ɗan tsibban nan masu shirka akwai wanda shi aikin shi ya yi na boka muni don cikinsu ne za ka tarda mutum ya raba Qur'ani gida biyu izo talatin ya je da shi makewaya fa izo talatin ya aje bisa makewaya kuma ya taka da kafashi ta dama izo talatin ya taka da kafashi ta hagum kuma yana kiran sunayen wasu shaidanu wai wani aiki ne ake ma wani mutum wannan sai 'yan tsibbo yadda kake gane ina magana kan 'yan tsibbo ina kausasa harshe a kansu ni na san ko suwa ne su kai ne kake ganin su da balaluwai amma tantiran 'yan iska ne sun jima da kwashe kayansu daga gaban Allah ba su ba Allah kawai dai suna shigowa musulmi ne ana sallah tare da su saboda in ba haka ba ba za a amintu da su ba sai a ce su ma bokayi Yan uwa musulmi abin da zan rihewa da shi a cikin wannan garin namu na maradi akwai wasu mutane wanda suke sanarwa gidajen radiyo cewa su masu magani ne amma kuma su ma mushrikai ne kan cirko suke wasu cikin ɗan uwanmu ba su sani ba sai su je abu sarishin sani su je neman magani to shi kuma alhali irin waɗannan mutanen hatsari ne zuwa wajensu musulmin kirki Allah ya hana shi ya hulɗa da mushriki bari in ba ku musallai akwai wanda na ji da kunne na a gidajen radiyon mu na maraɗe yana cewa ni ne mai allon ƙarhe tsakani da Allah wani annabi ya zo da allon ƙarhe da mutum ya ce shi ne mai allon ƙarhe me yake nihi ƙiri-ƙiri yana nihin ni ne boka mai kashe mutane kawai shi ne ba sana kaka raba ɗaya biyu saboda shi allon ƙarhe ba koyon ƙur'ani ake da shi ba shi allon ƙarhe ba rubutun hadisi ko aya ake bisan shi ba a haddace ko ana yi da kaji mutum ya ce allon ƙarhe gare shi yana nihin shi kasurgumin boka ne na gidan gaba wanda in kana son a kashe ma wani ka zo wajen shi irin wannan in banda dai cewa fayi layi muke hanzu da kamata ne a ce gwamnati tana kama irin wa'in domin kamar tallar kisan kai ne iri-iri mutum ya zo gidan radiyo na cewa ni ne mai allon ƙarhe daidai ya yake mutum da ya zo ya ce ni ne mai kashe mutane duk wanda ke so a kashe mai wani ya zo waje na daidai yake da haka ta amma da yake an ce fayi layika ne sai a kyale shi sai in yayi kisan sai a je neman shi ikon Allah haka ma za ka ji wani ya zo yana cewa ni ne mai gobe da nisan nan eh mutanen maraɗi suna ta zuwa nema na a ce to yau ga na Allah ya kawo ni kyauta arfa ina nan cikin garin maraɗi me yawa mai gobe da nisa me ma'anar mai gobe da nisa ma'ana buƙatar ka da kake so amma gobe ta yi nisa shi ba zai bari har gobe ba yanzu zai biya ma buƙatar shi saboda shine arhamar rahimin ko shine arrahmanir rahim waye shi da zai cewa shi ne ma'ana gobe da nisa duk bukatar da kake so in wani kake so a kashe to ba sai an kai gobe ba yanzu yanzu nan ne shi na irin masu cewa su aikin su kamar yankan wuka ne ko eh kamar kidan ga da lauje to ya kamata mu yi hattara da ire-iren waɗannan a nan garinmu na maraɗi da yadda muke ganin malamai suna ta mamu wa'azi suna ta karantar da mu har yanzu wallahi muna da jahilci akan abin da ya shafi tauhidi da shirka muna da jahilci muna da buƙatar wannan karatun har yanzu yanzu nan da wani zai taso nan hamaraɗi ne aka samu wani mutum ya ce ya taso daga makabarta wai an turbuɗe shi ya taso hada luhahi mutane suka ɗora tururuwa wajen neman magani wajen shi wai an je an tarra shi ko huska shi ba a gani kawai na cikin luhahi daga nan kake gayin buƙatar ka zuba kuɗi ya biya ma ka tahowanka a nan hamaraɗuha nan garinmu na mara da aka samu mai ruwan ikon Allah yana da ruwan ikon Allah mutane na ta zuwa yana ‘yan masu ruwan ikon Allah na ruwan ikon Allah kowane irin magani suna yi nan mara da aka samu mai ruwan gatari a nan cikin garinmu na mara wato duk inda wani boka ya hoto ko gobe to sai ka samu musulmi saboda ba mu san addini ba mu dai mun ce mu musulmi ne kawai ba mu san ma me ke lalata ma musuluncin ba sai ka samu duka musulmi ne ke tururuwa ri hallayi ake ba da jimawa ba nan cikin makwai aka samu wani mutum wai ya yi taɓin hankali daga baya wai ya warke yana ba da magani kai da ji wannan labari ba kasa akwai matsala ba wai mutum ne wanda ya zama da shaidanu shaidanin sun rikita shi sun ba shi wahala amma yanzu ya warke don haka sun daidaita da shi da aljanna ita ke gaya mai magani don haka kowane irin ciwo gare ka wallahi mata suka ɗora tururuwa da ka faɗa mu sai da na je na gano kawai na je na ga layi mai tsawo sai na tahowa ce lalle daga sinan suka ɗora kwana suna tashi daga garuruwa mutane ke zuwa a nan zandar shi ma ba da jimawa ba wani mutum ya bayyana yana ba da ruwa ko wai ce shi ma kawai haka ya tashi aka waye gari ya ce to jama'a na yi mafarkin a cikin mafarki na wani mutum ya zo ya ce mani nan bayan gari in na kewaya akwai san annabi muhammad ya zo da taguwan shi da shi kanshi zan ga san shi da sawun inda ya durkusar da taguwan shi ya ce na yi mahulkin sau ɗaya sai da ɗauka kawai ya yi mahulkin na ƙyali ya ce sai na ƙara na biyu kuma na gani ya ce na ƙara na uku ya ce kawai sai na ce kai bari da in kewaya in gani kawai sai ya kira mutane wai aka zo bayan gari ko da aka zo la ga yana gasan nan ga gasan taguwan nan wurin ya ce ko da aka dubi ducin wai ga yanan gasan shi na wurin da ducin kun san abin mamaki kawai daga nan mutumin sai ya fara bada magani shi da ya ce ya yi mafarkin annabi inda gaskiya ne annabi ya ce mai ba da magani bai wace mai ba babu inda ya ce annabi ya ce ya ba da magani amma saboda ya zo ya kira mutane a zo a gani kuma cikin mawarkin nashi bai ce ba annabi ya ce ka ba da magani ko kuma ka yi amfani da wannan sawa in ma da gaske ne ya yi amma saboda jahilci ko da aka zo aka gani la ga yanan hashi ne fa da kanshi ga hasawan tago wannan kaga ko hanta nan nan ne inda ta durkusa nan aka kalli duci aka ce kana ganin nan ga dan shayi nan nan kawai shi karshe ka san ko me mutumin nan yayi mutumin nan kawai sai ya zo ya share wurin da ya gyara wurin kawai sai ɗora maka ruwa wurin yana ba da ruwa wannan ruwan da yake zuba wurin kawai duk wanda ya zo sai a kabbato mashi ya kabbato mashi sai a bashi ta ya ba da sadaka a ce to mu abin na Allah ne ba wasu kuɗi muke karɓa ba duk kyau sadaka ce za ka ba da abin da ya sawaka abin Allah ne amma sai mutum dubu uku su zo a wuri guda sai ya ba su ba shi dala ashirin ashirin nawa kenan haka ya ɗora yi kai ƙarshe kamin ka ce mi wannan wurin cikin wani ƙauye ne fa nan zandar wannan wurin sai da ya cincirin do mutane duk wanda ya ji labari musamman mata kun san su suke da wannan duhun kan da ta ji labari sai ta ɗarɗar mazani ita ma ai ni ma da yawanci ba ta da lahiya yau tana nan bari in je ya amso mata haka aka ɗora tururuwa kamin ka ce mi wurin ya cincirin do ya zama harunin sai jami'an tsaro sai an fara kiransu cewa wurin ana take mutane mutane na mutuwa saboda gayyar mutane yoshi da ya ga haraka tana yi ta buɗe sai ƙarshe sai ƙara mutane wahala ya gano abin yana yana ja wannan haraka tana yi da in ya zo ruwa ake kwalhowa yau sai a tar da ta nunuwar ruwa kullum cikin maka saurin ake ƙasa ake maka saurin na inda sabon annabi yake ƙarshe da ya ga abin yana yi fa sai ya ce kai ya ma kamata duk wanda ya zo wurin nan a ɗiban mai ƙasa wurin na a bashi ya da ita saboda ita ba tana da albarka ainihin ne inda annabin ya taka ƙarshe wallahi sai sa mutane da kwan ƙasa ka zo ka kawo mai kuɗi ya kwalhi ruwan dauɗa ya baka sannan kuma ya cika ma buhu da ƙasa kana nishi sai ka kai ta wannan shine sakamakon jahilci ko wa ya ce ka zauna jahili tun da aka fara ma ukuba a duniya kana nishi wallahi sai ka kai ta har gida haka suka fara malmala kun san wanda ya maganin shi wanda ya maganin shi wani komisar ne komisar ne ka shi dan boko ne ba ma karatun addini ba ko da ya ji labarin ana tattaka mutane a wurin ana cincirundo an fara samun matsala wasu suna zuwa da rashin lahiya suna kawai sai ya ce a kira mai wannan wannan mai maganin jami'an tsaro suka zo tsaf suka dauko shi ka ɗauko shi ya zo ya mai tambayi ya ce to kayya ne aka yi wannan abun naka sai ya ce ya annabi ne na yi mahalki kaji kaji kaza sai tambaye shi ya ce in ma ta tambaya ya ce ya ce kasan ducin wato hira wanda ake ce makogon hira ya ce ina san shi ya ce to ba na labarin shi in kasan shi ya ce nan ne inda annabi muhammadu ya ɗora zama yana ibada kamin a bashi annabta kuma nan ne aka saba ya ce to na rance ma da Allah har yanzu yana nan kuma yana maka ya ce kasan da ba a zuba ruwa cikin shi a sha har yanzu ya ce kuma bawa wannan kwamsarwa ne turki shi ya ce wannan dutsen na hira inda annabi da kanshi ba wai mafarki ba a da gaske ne wannan kowa ya yarda annabi ya yi zama wurin ya ɗora ibada cikin dutsen kuma kwana da kwanakai ya yi ya ce yana nan har yanzu masu zuwa wajen aikin hajji wasu suna zuwa ziyara su gane shi ya ce amma ba a taba zuba ruwa ba aka kurbe cikin shi ya ce me yasa kai daga kayan mafarkin annabi ya taka duki kai sai ka je kai ta maka ruwa wurin ya ce wannan daidai ne ya ce shi annabin ya ce maka maka ruwa ya ce a'a ya ce kamar dai ai abin albarka ne mun ga ai annabi yana da albarka ya ce eh annabi yana da albarka sai mura babu mai gardama annabi yana da albarka ya ce amma shi ya ce ya ce in dai albarka ake nema wannan dutse inda ya zauna ya ce kai gidan annabi inda ya zauna yana nan har yanzu ba a mance inda wurin yake ba wurare inda annabi ya taba su ya hawo ya zauna duka suna nan kaje maka kaje madina ka gani amma mutanen makka da madina da yake su sun san musulunci ba su zuwa su zuba ruwa wurin su sha ba su zuwa saboda sun san haka nan ba daidai bane a musulunci kai ne yasa zaka zo nan ka dora wahalar da bayan Allah to da ya ja mai kunnuwa ya nuna mai duk ƙarya ce ya turke shi iri iri sai ya ce to ka in ƙara ganin ka wurin nan na ƙara ganin ka zan sa a kama ka alabta ma shi kan nan mutane suka samu shakata nan maraɗi akwai hamacin da ta samu ruwan alkausara ta ɗora 'yan ma mutane yanzu haka ma nan cikin ma akwai wanda ya je ya amso su ku wai ruwan nan na alkausara da ake ba da labarin cewa ranar alkiyama Allah ta'ala zai ba annabi Muhammadu wannan ruwan don karrama shi da mutunta shi ruwan da aka siffanta mamu shi a karatu aka ce wato ya hi nono fari ruwan kuma ya hi zuma zagi kuma wanda ya sha ɗigo ɗaya cikin ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada wai wannan ruwan ne aka cika wata kwalla da shi nan maradi saboda dai muna da jahilcin addini wai wata mata wata ce wai kawai tana tukin tuwo tana cikin tukin tuwo ta ce juya wagga da nake yi kawai sai naga ya rasulallah ni wallahi da naji rahoton ɗan jarida sun je sun ɗauko rahoto sun mata tambayoyi da naji labarin kawai na gano wannan tana da taɓin hankali inda a ce mutane suna da adalci da ba naɗa ta sayyada za a yi bata ɗora shahama mutane albarka da kamata a nemo malamai su mata ruƙiya tsakani da Allah lokacin da abin ya faru wata ran wa'azi ya kai mu unguwa ashe kofa gidanta ne rabon aiki na dauko wannan wa'azin ina yi kuma na ba da wannan misali kawai sai da na ji matasa sun zo da kunkuna sun kewaye wai na zo haƙofa gidan sayi da dan in mata rashin kumiya na ce wallahi tallahi ni ban san ma unguwar bace ban san gidan ba ta bane na ce ai kamata yi a sallama mu sayyida ta ma mu izini mu je mu tarda ta mu mata wa'azi domin abin da muke faɗi mu mun yarda har wajen Allah daidai ne. Haka a bar mu muje mu tar da sayyida mu gaya mata cewa a mata rukiya. In dai da gaske ne abin da ta ce ta gani to akwai matsala. Tana tukin to wai ko da ta waiwayo haka kawai sai ta ga ya rasulallah ya rasu haka ta ɗora faɗi sai na ga ya rasulallah ya rasulallah ta ce sai na ce makishiyata wai jibo mana ikon Allah ke kina gana abin da nake gani ta juyo ta ce ba na gani ta ce sai ni kaɗai nake gani ta ce da na ƙara ɗaga kaina haka sai ga annabi musa sai ga annabi ibrahima sai ga ta ce ko da na tada kaina sama ina dubawa sai ga ar'arshi sai ga ar'arshi billahi lazi ar'arshi ta ɗora cewa ina jin rahoton ar'arshi ba ta ma iya faɗin sunan shi sai ga ar'arshi ka dibi a mara aka ga ar'arshi aka ga al'arshi aka ga don haka abinda na faɗi na daidai Allah ya amfane mu da shi abinda muke fata ƴan uwanmu wanda suke cikin hatsari na shirka duk wanda bai gane ba Allah ganar da shi Allah ya fahimtar da shi Allah ya ba su ikon fahimta da gano kuskure kuskure ne karara kuma su nisance shi ya ba su ikon gano gaskiya kiri-kiri kuma Allah ya ba mu iko gaba ɗaya na biyayya gare ta muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu waɗanda za su bauta mai da musulunci tsantsa irin wanda yake so Allah ta'ala ka karɓi mu muna musulmai Allah ka mu tsari da shirka karama da babba Allah ka mu tsari da shirka Allah ta'ala ka tsare mu game da mu yi maka shirka muna sane ka gafarta mana wanda muka yi ba tare da mun sani ba muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki ka sabkar da alkhairai da rahama a cikin wannan gari namu na maradi da kasar mu ta Nijar baki daya Allah ta'ala ka janye mamu bala'i da masifa Allah ta'ala karka kama mu da abinda wawayen mu suke aikatawa Allah ta'ala ka yahe mamu kurakuran mu Allah ta'ala ka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya na ƙara addu'a wato babban malami na wannan masallaci malam Nu'aimu da yake gabatar da darussa muna fatan Allah ta'ala ya ƙara haskaka mashi ya ƙara mai basira Allah ta'ala ya ƙara mai ikhlasi cikin ayyukan shi Allah ta'ala ya ƙara mai ƙarfin gwiwa wajen gabatar da karatuttuka a nan wurin da ma sauran wajaje muna roƙon Allah kuma ya yawaita mana ire-iren su matasa masu hazaƙa masu karatu wanda suka karanci larabci su sai suka karanci addini muna fatan Allah ta'ala ya yawaita mana irin su a cikin garin Maradi Allah ta'ala ya ƙara mu rayuwar mu albarka baki daya dukkanin wanda muka halarto wannan majalisi mai albarka domin sauraron wannan 'yan jawabai da na gabatar muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah biya man bukatocinmu na alkhairi baki ɗaya duk wanda yake da bukata ta alheri Allah shine mai biyan bukata muna roƙon shi Allah biya man bukatocinmu na alheri wanda suke fama da wahalhalun rayuwa ko ciwo ko matsaltsalu na rayuwa Allah ta'ala ka yaye ka janye da rahamarka ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ta'ala ka sa muna cikin yan aljanna Allah ka sa babu dan wuta a cikin taron mu nan gaba daya idan akwai Allah ka shahi sunan shi daga cikin yan wuta ka maida shi cikin yan aljanna da rahamarka wala haula wala quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin